tashar labari lura da hanyoyin da aka same su zuwa gare mu wannan labari ya kasu hanyoyin da labari zai zo wa mutum kashi-kashi ne iri-iri ne to wannan bangare zai karantar da mu wannan hanyoyin قال ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين labari ya kasu kashi guda biyu ta hanyoyin da ya zo gare mu mutawatirun wa ahadu akwai labari wanda yake mutawatiri akwai labari wanda ya zamanto ahad jam'u ahad ne kuma malam ya kawo tarifin kowane daga ciki kala al'awwalu al-mutawatiru na farko dai labari wanda ya zamanto mutawatiri asalin tawatur at-tatabu'u a halshe na larabci laraba suna cewa ta kulu tawataratul iblu au tawataratul matar tawataral matar idan ya zama ruwa na sabka ba gaggabcewa ko kuma wannan raƙuma suna hucewa hallo ba gaggabcewa ba yankewa wannan asalin kenan tawatur at-tatabu نعم مالا سيكاو تعريفه ألف تعريفه باء أقسامه مع التمثيل جيم ما يفيده kenan menene tawaturi sannan kuma kashe-kashen shi tare da misali sannan kuma abin da yake fa'idan taswa na abin da yake bamu na fa'ida qala al-mutawatir al-khabar al-mutawatir ma rawahu jama'atun yastahilu fil adati an yatawata'u ala al-kadhib shine labarin da jama'a za ta zo da shi ta rawaito shi ta ba da labarin jama'a mai yawa ta ba da labarin wani abu wanda wannan a al'adance bai yayuwa dukkan wannan jama'a su gamu akan karya su yi yarjejeniya su yi karya da wannan labari bai yayuwa ko da wasu bangare sun nema a yi karya wasu sun ce bisu yadda ba ko da mutum guda ne a samu wanda zai ce kawai a abin nan ba haka nan ba ne kenan wannan in dai an samu jama'a wadda ta haɗu akan bayyayewa su ga musu yi karya akan labari ɗaya to wannan labari sai a ce mishi mutawatir wasnaduhu ila shay'in mahsus kuma su dangana shi zuwa abin da ake iya ji ko a gani ko a taba ko a shinshina ko a shawa ina abin da ya zamanto mahsus ana wanda za a iya gani ba abin da ya zamanto gaibi ba mun gane ko abin da za ka ce ra'aitu ko mashaitu ko abin da ya kama da ko sami'tu na ji na gani ko na taba ko na ci ko na sha abin da ya zamanto mahsus ne وينقسم المتواتر إلى قسمين وأن اللاباري متواتر يا كسكشي قدابيو متواتر لفظا ومعنى akwai wanda ya zamanto labari ne wanda ya yaɗu da lafazin shi da ma'anar shi yanda manzala sallallahu alaihi wasallama suka ji ya faɗi haka suka faɗi kuma haka ma'anar shi akwai mutawatir ma'anan kuma akwai labari wanda ya zamanto mutawatiri ne ya yadu sai dai da ma'anar shi ba da lafazin ba za ka ji wani ya faɗi zancen amma kuma lafazin ba shi ba ne sai dai ma'anar iri da ce gane ko manufar da ita ce kalafal mutawatiru lafazan wa ma'ana misalin mutawatiri wanda da lafazin shi da ma'anar shi mattafaqar ruwatu fihi ala lafzihi wa ma'ana shine dukkan ruwat wanda suka rawaito wannan labari suka kawo wannan labari dukkansu sun haɗu a kan lafazin shi da ma'anar shi dukkan cikinsu duk wanda zai ba da labarin wannan zai ba da shi ne da lafazin da lafazi ɗaya da ma'ana ɗaya bai saba ba to wannan sai a ce mai mutawatir lafzan wa ma'ana misaluhu kwatamcin shi qauluhu sallallahu alaihi wasallam faɗan manzala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi da ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dukkan wanda ya mun ƙarya da gangan to yayi dakon mazaunin shi a wuta ya yi shirin mazamnin shi a wuta don me domin ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya ba take da yi wa wani ƙarya mutum domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tushe ne na ibada na masdari na addini duk abin da zai faɗi na shari'a to shari'a ne domin Allah madaukake haka yace la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ina abin da zai faɗi na shari'a ibada ce da zaran ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza dole a saurara wannan abu in umarni ne a aikata in hani ne a hannu idan sai zaman to shari'a ce idan ka yi ƙarya to ka ɗora mutane akan turba ta ƙarya ka ce su bauta wa Allah da abin da Allah bai ce a bauta mishi ba sai zaman to ba ɗaya bane ba hakanan kuma inda za a ba kowa yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya sai zaman to alqur'ani ma kanshi ba za a gaskatar da shi ba قال فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ستين صحابيا وانا حديثي كسن هيدا صحابي ستين يرويتوش دا وانا اللفظي دا معناش منزالة صلى الله عليه وسلم قوة إن يتاشي تايكي منزالة صلى الله عليه وسلم ياتي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم قال منهم العشرة منهم العشرة المبشرون بالجنة daga cikin su sahabbai guda goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da aljanna daga cikin su hudu khulafa'ur rashidin nam rawahu an haula'i khalqun kathirun kuma bayan wa'annan sahabbai mutane da yawa halau suka rawaito suka rawaito shi shine malamai suke ba da kaɗankin shi a ce mutum gobe ya ji labari misali sahabi goma ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari kowane almajirin sahabi sai an samu akalla a kakkai ya kasa a goma kinan ku duba ku ga tabaka ta sahabai mutum dubu nawa ne kuma kowane sahabi in zai bada sai an samu mutum goma kalkashin shi shi ma wancan in zai bada labari a kaɗan sai an samu goma kalkashin shi nan kaga wannan adadi bai yayuwa a gamu gaba daya a yi tsariya wannan a kaɗan ne kala wal mutawatiru ma'ana labari mutawatiri na ma'ana matafaka fihi ruwatu ala ma'ana kulli ala ma'anan kulli shine abeban labarin da wanda suka rawaito labari suka haɗu a ma'anar shi gamamma a dunkule nan duk wanda zai faɗi in ya faɗi da an saura sai a ga ai ma'anar irin yadda wane ne ya faɗi ya ba da labari magana ce nan dai take juyawa akan ma'ana gamamma wa fara da kullu hadithin bi lafzihi alkhas sai zamanto kuma kowane hadisi ya daidaitu ya kadaitu da wannan lafazin shi daban la'alla lafazin ya zamanto wannan kalma ta canza da wancan ko kuma wancan hadisi ya kumshi abinda wancan bai kumsa ba sai dai kuma hallau iyaye kalkashin dai ma'ana guda misaluhu a hadithu shafa'a kwatamcin shi hadisan da suka zo kan ceto gobe kiyama sai daiwa sun tabbatar da a gobe kiyama akwai ceto manzala sallallahu alaihi wasallam zai ceto na gaba daya shafa'atul uzma zai ceto ga wa'anda suka zamanto za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba zai ceto ga al'ummar da sun cancanci su shiga wutar jahannama da ceton shi sallallahu alaihi wasallama ba za su shiga ba da ceton shi yayin da suka rigai suka shiga hallau kuma ya zamanto a dan tsamo su daga dan duka wannan da ceton annabawa su ma za su yi ceto yara ƙanana wanda suka mutu za su yi ceto da wanda suka zamanto sun mutu shahidai su ma za su yi ceto da abin da ya kama da haka na wannan sai zamanto wancan ya zo da wancan wancan ya zo da wancan wancan ya zo da wancan sai aka gamu akan mene akan tabbatar da ceto ranar kiyama wa masu alal khufai ne hakanan hadisin da ya zo akan shafa akan hufi shi ma wancan ya zo da wancan wancan ya zo da wancan wancan ya zo da wancan haka ya zamanto ma'ana tabbat shafa akan hufi shari'a ne na'am wa li ba'dihim haka kuma ga waninsu na malam nan ya yi ɗan ta'aliki alaikun sa eh, ma- malamai sun ba da dama ga ah, asali kufi aksani ko jaurab to masu malamai kuma suka dan faɗaɗa akan cewa ko da dai in dai zai ko da sule ne zai huce kwanda to zai ɗauki ma'anar kofi kenan inda matsala sai a shafa a kan shi Eh, hasafa na'am. can ya yi taliki wanda ba mu karanta shi ba ah, wanda da ya ce wal hadithun nabawi yunsabu ila nabi sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'ana Bu- قال يستثنى من ذلك ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالوحي wannan shi mun yi- mun yi shi ko sai na biyu taliki na biyu na'am na ne ya aikata shi ga ya can ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar qala unzur al-bukhari kitab al-janaiz babu ma yukrahu min an-niyahati 'ala al-mayyit عن المغيرة وهو في البخاري أيضا كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وم- ومسلم أتكم مقدمة كمسلم باب تغليظ الكذب على على الرسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقارن مع كلام الحافظ وقارن مع كلام الحافظ في فتح الباري نعم قال متواتر حديث من كذب sai malam ya kawo waƙe waƙe da aka yi a kan mutawatir nam mimma tawatara hadith man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatu shafa'atu nam wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu mashun khuffayn mashu khuffayn wa hadhi ba'd nan mimma tawatara hadithu man kadhab na daga cikin hadisin da ya zama mutawatiri hadith man kadhaba alayya muta'ammidan hadith man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab da wa man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna shi ma mutawatiri ne duka wannan hadisai sun zo da uh, dukkan wanda wa Allah maɗaukaki ya gina masallaci to Allah maɗaukaki zai gina mashi gida a aljanna wa ru'yatun da hadisi kan ru'ya ganin Allah ranar kiyama na'am shafa'atun da hadisi na shafa'a wal haud da hadisi na haud tabkin manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma mutawatiri ne wa mas'ul hufaini da hadisin da ya zo akan shafa akan hufi wa hadhi ba'd kuma wannan shashan hadisai ne mutawatirai misali ne ya kawo anan s- jim wal mutawatiru bi qismaihi yufidu Uh, hadi- hadisi mutawatiri da kasakashen shi guda biyu na ba da fa'ida awalan al'ilm na ba mu fa'ida ta ilimi abu ne tabbatacce ba ba wai an jahilci abin haka nan ne ilimi wa huwa alqat'u bi sihhati nisbatihi ila man nuqila anhu shine yanke magana da gaskiyar dangana cancanta ko gaskiyar da inganta dangana magana wannan ya zuwa ga wanda aka ciro ta ya zuwa ga shi mun gane ko thaniyan al'amalu iya fa'idantar da mu da yin aiki da shi in umarni ne a aikata in hani ne a hannu bima dalla alaihi bi tasdiqihi na abin da ya nuni a kan shi na gaske shi in kana khabaran in labari ne wa tatbiqihi in kana talaban kuma awaitar da shi idan ya zamanto umarni ne talab an nema a yi na'am sai mu tashi akan asani al-ahadi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك.
kun ɗauki wancan